ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul hizbiya bil jama'atul azhariya fi shukil malikiya wanda babban malami a Sheikh Abu Hassan Ali maliki ya rubuta wanda a yi shi 857 ya rasu 939 Allah ya shigar shi da rahama wannan littafin yana karantar da mu abin da ya shafi fikin hukumce-hukumce na addinin musulunci za mu tashi albabu sami fi sha'in min masailin nikahi wa talaqi babu na takwas wanda zai tantauna wasu hukumce-hukumcen da suke da alaka da aure da kuma saki hukumce-hukumcen da suke da alaka da aure da saki malamin allah ya shi da rama ya yi tarifin annikawa aure annikawa aure ya yi tarifin shi a lura da kuma istilahi ya ce amman nikahu fa ma'anahu fi lura da kuli shai'i fi shai ya ce amman nikahu amma aure fa ma'anahu fi lura ma'anar shi a lura da kuli shai'i fi shai shigar da wani abu cikin wani abu yuqalu larabawa suna cewa naka hatin hasatu a khafafal ibil naka hatin hasatu a khafafal ibil takuwa ta mannema tafin rakumi wani ka naumul aina barci ya lazumci ido amma a shari'a kuma haƙiƙatun fil aqli bangaren aqli yace haƙiƙa ne majazun fil watsi amma ba an yi amfani da haƙiƙanin shi bane abin da ya shahi alwatsa abin da ya shahi mu'amala wadda take ta auratayya dukkanin al'umma ta musulunci sun haɗu akan shar'anta aure da kuma hani akan attabattul abinda ake ce ma attabattul shine mutum ya yanke ya zama to babu shi babu aure shi yasa sa'ad ibn abi waqas yace la qad radda nabi sallallahu usman ibn mab'un an attabattul usman ibn mab'un ya zo jin manzara sallallahu yace yana san zai zauna ba tare da ya yi aure ba kwata-kwata a nafsar sai hana shi walau a ja zalau lafta sai na ce inda nafsar salam ya halitta ba usman ibn makon zama ba aure ya ce to mu da daddake kawo da mu maza ne kaga wannan duka yana mana ne haka samur bin as da wasu daga samu sun zo yin maza da sallam suka tambayi matan shi ibadarsu ibadar shi wani ya ce ni da aure na kare wani ya ce kullum azumi wani ya ce zan dinga kwana sallah ba barci annan sa sai ce a an kawo sunnati aure ko sunnata ce fa man rabiba an sunnati wa laysa minni duk da abu abdul fattah abu gudda ɗaya daga cikin malamai na wannan karni akwai ne littafi da ya rubuta ar-rijal al-uzzab ko ulama'ul uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaji wanda suke malaman da suke sirrasu a gwabaraye wanda suka fifita ilimi akan aure ya lissaho da dama daga cikin irin su ibn jarir tsabari mai littafin tafsiri shagaltuwa da neman ilimi yasa har ya mutu bai arme ba irin su shekul isra ibn taymiya shagaltuwa da neman ilimi yasa har ya mutu bai ba aure irin su karima almarwaziya wata daga cikin ruwa ta na bukhari ita ma har ta mutu ba ta yi ba aure akan neman ilimi da dama daga cinsu suna da yawa daga cikin malamai na hadisi da kuma malamai na qur'ani waɗanda suka fifita zama shi yasa sai tattara su duka sai ya rubuta su a littafi guda ulama'ul uzzab alladina asarul ilma ala zawashi sai kawo irin tarihinsu da kokarinsu da fafatkarsu menene yasa suka ɗaura cewa da duba da shagaltosu da ilimi inda zai zamanto sun yi auren to ba za su iya tsayuwa akan haƙƙin iyalin ba saboda sun shagaltu da ilimin rayuwarsu ta zama ilimin shine rayuwarsu shine mu'amalarsu komai su ilimin ya dame musu duk lokutan shi yasa Muhammad ibn Muslim bin Shabu az-Zuhri ne daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira tana da shekara 125 Allah ji shi da rahama matar shi take cewa take kallon maktaba shi take cewa la talatu tarabi tace kishiyoyi guda uku sun sun fi mani sama da waɗannan littattafan sun fi mun sauƙi a kawai littattafan da shi ta ce saboda in ya shiga ilimi ba shi ba ya gani ba shi ba ya gani yana shagaltuwa da wannan ilimin sama da yanda yake kula da wannan to kaga wannan yakan sa da yawa daga magabatan wasu saboda shagaltu sai su kaurace ma auren in ka ɗauki kamar shehu da sabon da tamiya kaga yanda gwagwarmaya rubutu karatu can can fama da kaza can ana kurkuku can ana wannan wani irin zama ne ba amma samu damar da za a zauna ba a ce a yi arma to shi yasa mafi yawansu za ka ga fafuskar da neman ilimi sai suka kwammace in har suka ce su yi auren ba za su iya tsayuwa da hakukuwan iyalin nasu ka gani kuma da dama daga cikinsu ka ga irin haka ya zama ya dinga faruwa saboda rayuwarsu ta zama awa ashirin da hudu sai ɗan lokacin da za su yi barci kawai sun shagaltu da ilimin Allah ya tsarsa da rahama shi yasa malamai sun tattaura don gane da hukuncin aure maganganu guda uku qala ba'dhum wa suka ce qala malik imamu malik ya ce annikahu mustahab yace aure mustahabbi wa qulfa fihi yace amma ni sabani don gane da hukuncin aure fi zamani na hada a wannan zamani namu injimalan kaga yana zancen karni na tara fa qala ba'dhum wasu malamai suka ce tarku mutum ya bar il aure wani istighalu bil ibada shagaltu da ibada makhafata dan jin tsoron adamin iyabi bi hukukin zauja rashin tsayuwa da hakkin mace hafaza shi yafi so da yanzu in yana da matar kaga dole tana da bukatuwa zuwa ga gidan da zai ajiye ta abinci tufafi sutura kulawa da ita kuma yau da gobe kaga duka da kwai bukatar wannan abin to shi kuma kwata-kwata rayuwar ta shagaltu kawai ilimin shine a gaban shi suka ce to lalle wanda har bai da damar da zai shagaltu da iyalin barin yan auren shi fi mai inda ba zai fada ba aikata haka wa qala ba'dhum wasu suka ce at-tazawwuj afdal yayi auren yayi wa yajtahidu fil halal yayi kokarin nemo halal ma kadira gurgurdan iko bai lam yajid suka ce in bai samu mafal mutashabi ko da abin da yake da kama da halaka ya samu to kaga aka ce maka ɗalibin ilimi ko malami zai nemo abin da yake kama da halak kaga ai akwai matsala ilimin ma sai ya albarka me zai ka gani abin da yake kama da halak ko kamar misali irin yaudara wasu abubuwan da zo ce daga ba nake dan shinkawa da an jima zan baka ko gobe zan baka kuma bai da shago bai da wani abin wannan ka gani da Allah ba ne ka zanna ramta mun je ka biyu zan je kai iyali na asibiti shi ko insha Allah da sai zan zo baka kuma ba ka ƙara ganin shi ba shi ne farmata shafi ba ka gani to kaga kenan me ya zahi haka shi yasa wasu ya ce mustahabbi ne mafi yawan malamai sun tsaye akan mustahabbi ne kama imatul arba da fuka sun tsaye akan cewa mustahabbi ne dalilin suka ce faɗa lafan ki ma tsaba na kuma na nisan Allah ce ku auri abin da ya daɗa ɗan muku na daga mata kaga ya ka ce ma tsaba na ku sai aka rataye umarnin auren da istifa ma'ana in har zuciyarku ta daɗa da babu takura ma kai ƙaune na biyu suka ce wajibi ne ga duk mai iko armeyi ko da kuwa so ɗaya ne a rayuwa wannan mazhabi ne na wanda suke zahiriya ruwaya ce daga imam ahmad da kuma abu awana al-isra'ini da wasu daga magabata me dalilin su suka ce manzala sosai ya yi umarni a mafi yawan halittar umarni ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaj al-waduda al-waluda hadisi ibnu mas'ud ya ba shi shawa man sadalu ko ba fare tazawwaj jama'a aurewa jama'a matasa wanda Allah ba iko arme arme fa ilo abatul masal arme shi zai hirbe mai ido a salafar shi zai kare mai gaba wa malamin tsafifa alaihi sau sai dai kawai abin da ake so ka kama sana'a ka kama sana'a shine zai jayo ma kamin mutunci ka kama sana'a ya zama to kana da abin da za ka rike iyali ka gani amma a ce ga sana'a ga kudin yin arme ko mutum mai zauna bai aure ba wannan kaga kuskure ne haka wanda kawo bai ma'anar watsayi aure bai ma'anar watsayi la ya jozu fi shar'u ba ya halatta shari'a illa bi hadi amrayn sai da ɗayan al'amurra guda biyu aqdi nikahin kullu aure an mulke ne ko mallaka ta ba kenan wan nikahu bi ma'anar watsayi aure da ma'anar shi ta alwata ta zamantakewa mu'amala na mace da miji la yuzu fi shar a shari'a wannan ba ya halitta illa bi ali amrayn he in ɗayan abu biyu ne zai mallaka ma mace aqli nikahi kullu arme aw milki mini ko kuma a ce bai wakace duka mallaka liqawli ta'ala saboda fada Allah wallazina hum li furujihim hafizuna mu'minai sune masu kiyayewa al'auras illa ala aswajihim sai ga matakinsu aw ma malakat aymanun fa inna ghayru malumi amma mutum ya ƙin aure kuma gefe ɗaya na yaudarar ɗiyan mutane kakana samun uwa da ya sahana ya ru'ar ya ce baka isa ba barka gina gida barka gina kaza amma ya yaudarar ɗiyan wancan ya fitini ɗiyar wancan ya tare gaba ya tare baya can ya ɗauko waya wancan ya bushe mata kunne wancan kaza duk ya tsare ɗiyan mutane a musu arme kuma an ce ya gina gida tana yiwa kuma baban nashi ma sai dai shekara ashirin da arme gina gidan shi ko shekara goma da arme gina gidan shi kaga amma ya ce dole sai ya gina gida ko sai ya yi kaza ko yanzu kuma can gina yana buwa ya ɗiyan mutane wani makon kafin ya arman ya tara biyan da ya aiwa haka to kaga nan gurin uwayen shi suna da kamashi duk baba ko uwar da ta hana ɗanta ya arme sai ɗan ya je ya aikata fasikanci to su ma uwayen suna da kamashin zunubi sau da menene laifin cikin cewa zai armi ka gani sau da haka wannan kuskure ne a samu irin wannan abin wanda mafi yawa za ka ga iyaye sukan yi haka hikimar shar'anta armi kawai abin da ake so kai in kana da hankali kakka sarki armi ba ka da hannu Allah ma cewa da sa afifin lazina la jimina in kahan hatta ya buniya wa mula bin fadil wanda bai da halin armi ya kame har sai Allah ya hore shi kar ka zo ka armo diyan mutane ka kawo ta babu sana'a kirki ko kuma ka matsa ma uwaye uwa ka dau adashe a zuwa maka arme babu kuɗi ka gani a zo a yi tashan turka turka da gara ta kare a kama rigimi rigima shan gurin ana fama ka bar diyan mutane duk ta shemi ta cinye gara an kama rikici an aiwa an zo da tashi hankali da bashin rabu kana bibiya ka ɗauki wancan abin ka sai da ka ce an sace ka saɓe wancan abin ka sai da ka ce an sace a rasa salula ka ce ɓarawo ya shigo kuma kai ba ɗauke ta ka ba a bincika a bincika a rasa butan gas ka ce ɓarawo ya shigo ta katanga ya wurga shi ka ga daga nan kuma shi ya sace a shi ka ga wannan kuskure ne wannan kuskure ne irin yadda wasu matasan suke ko arman gasa yanzu duk abokaina sun yi sun tafi sun bar ni kai kuma ba takaici duk abin da aka buga aka buga ba takaici babu zuwa to kaga wannan baya halitta ka armudiyar mutane ka bar ta ba ci ba shaka babil man isman an yi tsayi a manyan kotu ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda kai kake ba shi abinci kai ka je ka kuma daga amana da ka ɗauko akwai ciyar da ita da sha da ita allah allah fin nisa annabi sai ce ina muku magiya da allah fin nisa as-salatu as-salamu ma barakat aymanukum sallah ku kiyaye sallah kuma ku kiyaye duk abin da damar ku ta mallaka matan ku bayan ku wanda suke karkashin ku lalle ku kiyaye saboda haka dole in za ka yi arme to kasance alkhairi dakiyar sana'a bayan arme da sana'a Allah ma cewa da safitin ladina la yajiduna nikahan hatta yabni Allah min fadli wanda ba kudin arme su kame su yi hakuri har sai Allah ya hore musu in yaso kuma sai su yi arme arme hikimar shi da shar'anta shi yana daga sunnar manzanni ga baki daya shi yasa Allah ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kafin ka ya rasulullah mun turo manzanni ko mun sanya musu matanki da kuma iya kaga arme al'amari ne wanda yake yakan kasancewa ke yana daga hikimar arme a cikin shirkun hikimomi kamar haka kaga zai zamanto an samar da alaƙa wadda take kyakkyawa da kuma tabadulin ƙaunar juna da wancan dangin da kuma wancan dangin da yadda tsakankanin juna zai zamanto an samu wannan mu'amala ɗin wadda take usariya kulla alaƙa tsakankanin wancan famikin da wancan famikin ka gani saboda haka Allah subhanahu wataala na daga ayat Allah subhanahu wataala da ya sanya tsakankanin ya sanya wajala bainakum nasaban wa sihra nasaban wa sihra Allah ya sanya alaka wadda take ta nasaba ya sanya kuma alaka ta sarkunta alaka ta nasaba da kuma alaka ta sarkunta ta yadda zai zama to kenan ka alaka tsakanin waɗannan dangi ne ko dai zama nasaba wannan ya aide ka wannan ya kaza ko kuma alaƙa ta sarrafuta ka armudiyar wancan kagan zara ka armudiyarsu ɗan kwantaka ta kullu saboda ko daga kai sai uwarta a duniya haram ka arme ta ko daga kai sai ɗiyarta a duniya haram ka arme ta to kaga alaƙa ce wadda take mai ƙarfi a wadatattai ne a tsakanin ko daga ita ya baban ka haram ya arme ta ko daga ita sai ɗanka na wata mata karɓar haram ya zama to armiya guda da tsakaninsu kaga kenan akwai haramci na nasaba a tsakankani kuma duka arme ne ya sa wannan abin kaga yanzu da famin ku in ku ɗari ne yanzu da ka armo wacce kun zama ku ɗari biyu in aka samu sabga ta rashin daɗi sai a ga duk dangi waɗancan sai a gansu a lunguri ya yi kaɗan ya samu abu mara daɗi a wani saboda majinyarsu ko kanwarsu ko kazaɗinsu kaga duka an gamu to yanzu inda ba auren an samu wannan inda ku ɗari biyu ne sai zama kana da iya misali guda uku da kama harbi to da sawon mun duk famitin waɗancan gaba ki ɗaya an zo an gani akwai alkhairin da ya kai wannan kaga babu alkhairin da ya kai wannan saboda haka abin alfaharin su abin alfaharin ka abin kumyan su abin kumyan ka saboda dole ne inda aka gamsu an ganka in za a zage su za a zage ka sannan kuma aure alkhairi ne wasila ce ta samun biya da kuma yawaito su da kuma kiyayewa na sama sannan kuma wasila ce wadda take ta kawar da dukkan wani fasadi da barna sannan kuma wasila ce ta haifar biya da kuma zamantawa babannin waɗansu ɗiyan sannan samun nutsuwa ne da kamewa ga dukkanin masu auren gabaki ne maza ne ko kuma mata ne kaga inda za a ce ma wannan mace ce abarta ce sai ta kai mataki kaza na karatu to kaga koya da za su tsare ta su hana ta yin arme duk barnar da za ta ɗauko sai an ba su kamashin zunubi kamar yadda shi ma wancan samarin duk barnar da zai ɗauko sai an ba uwayen su ma kamashin zunubi walahu arkanun arba'atu arme yana da rukunai guda hudu al-awwal rukuni na farko al-waliyu al-wali fala yasu wal aqd biduni haram ne a kulla arme babu alwali alwalin mace na farko babanta na biyu ɗanta ɗan uwanta shaƙiƙi wanda ya kusanci da ita ce kusan zamantawa kenan alwalin ɗan uwanta wanda yake li'abi sau da haka kenan ɗaya aka ce ga ma yi babanta ɗanta haka su ne alwalai amma mace bata arman da kanta ko da kuwa babu alwalanta waɗancan sai dai ta wakilta wani a matsayin shi ne alwalinta amma mace ba ta tsayin ma kanta ba ta ma wata alwalanci kuma ba ta ma kanta alwalanci shi namiji shi ne wanda zai iya tsaya ma kanshi ko ya wakilta wani shi na ma ba alwali ba gari shi shi ne zai tsaya ma kanshi karɓan ma kanshi ko kuma yana jin kumya cewa na ka je ka amsa mun arme kaza ko shi ya zo ya wakilci kanshi da kanshi an san shi aka ba ko kuma ya tura manyan shi manyan shi in sun je da sunan sun karɓo mushi sai kuma su zo su gani amma ita mace ba za ta armar da kanta ba kuma ba za ta wakilta wata mace ba yadda ta armar da ita labudda kenan in ba in kuma ga alwali aka iya arme ba ba wannan kaga babu arme saboda rukuni ne da arme yanzu ko mace ba ta tashi wata je wani gari can ta samu wani kace mata ya kulla mata arme alhali ga wani an yi arme ba bai saboda babu rukuni wala yasuhul aqal biduni haramun ne kenan wannan iya daga sharuɗa na aure wanda in babu su fa babu arme alwali wanda zai kulla arme ga mace alwalai na mace su ne asibanta su suka fi cancanta wajen malikiya da kuma hanafiya sau da haka su suka fi cancanta su ne ɗiya jikoki baba su suka fi dacewa ɗanta matakin farko wajen malikiya shi ne mafi auna sau da suka ce asibai na abin nan kaga in ga ɗa ai ɗa ya fi baba ƙarfi wajen gado to su in ga ɗanta da rai ga ɗanta ga babanta da rai to wanda ya cancanta arwalancin da ɗanta in babba ne sai kuma sai kuma babanta kenan inda malikiya da kuma hanafiya inda shafi'iya da kuma hanabila su kuma baba shine aula sai kuma yan uwa sai kuma iya su akan gabatar da yan uwa ma akan iya da kuma abin nan saboda haka kenan a wajen shafi'iya kuma tare da hanabila mafi ingancin maganar su dangane suka ce wanda ya fi dacewa da alwalanci baba saboda baba shine suka ce mafi kusa ga iya shi sama da wanda ba shi ba kuma shine zai fi kulawa da maslahata da tarbiyyarta sannan shine fi tausayinta da tausasawa a gare ta in babu shi kuma sai kaka misali da baba da ɗa wahi tausayi da baba da ɗa wannan ma'ayinka ne wannan kuma ɗanka ne to da ma'ayi da ɗawa ne ne ya tausayi saboda saboda da da akwai wanda da gaskiya baya kai wasu iyan da ba su tausaya ba
na a a samu ɗan da zai yi baba tausayin ɗan shi mutum ne kenan baban shi da rai ma'aikin shi da rai yanzu kuma ga ɗiyan shi ɗiyan shi sun taso ga uwayen shi da rai kuma ga ɗiyan shi sun taso to da uwaye da ɗiya wane ne ya tausayin ma'aiki uwaye uwaye sun yi saboda kaga ɗan adam zai kai musamman a ce mamaci sai ka ga misali rashin layi ya kai mata rashin layi a kata wajen uwata ɗiyan gabaki ɗaya kuwa sai kaɗi gaban shi yanzu ka samu tun ya tsuha gabaki ɗaya ɗaya ya kaga wani yana yamai wani yana kaza wani a rasa ma wanda zai zo ma ya zauna tare da shi amma su uwaye duk inda ta cakumi in suna da rai akan kawo su ba ruwansa da girma ba ruwansa da ka girma ko ka wani yan suka ce to baba shi ya dace ya zama alwanin ta sama da ɗanta suka ce saboda babanta ya yi tausayin ta ya yi kula da maslaha ta ya yi kula da abin da kinta ka gani ko wasan kuma yadda za ka je da ɗanka da wuya a ci ɗan shi ya ce ya yi son shi akan ga ɗaɗa ya ce a aishi ya yi ga uwaye su uwayen yadda suke yi ya yi abin nan duk da su shi yanki ne na uwaye kaga su kuma ta yanki ne na shi shi yanki ne na uwayen shi wani bangare ne na uwayen shi su kuma ɗiya su ma wani yanki ne na shi kaga su uwa ɗiya reshen shi ne uwaye kuma su ne asalin shi su ne tushen shi ka gani to ya suka ce to uba ya fi tausayi akan abin da suka ce uba ya fi saboda da wuya kalli duk lalacewa ɗa duk yadda za a ce wannan ɗan na banza ne duk yadda za a duk duniya ta ƙi shi ta guje shi ai ka za ko lokacin da iya suna jin kunya a ce wannan babansu ne kaga za su guje a ce wannan babansu ne ko lagosu ne amma su uwaye duk yadda ka kai lalacewa to su ba su kumiyar a dangane ɗan zuwa gari suna alfahari ma suna alfahari ma kaga lokacin da bbc hausa suka yi hira da mahaifin shekau aka ce yanzu ta ce ina alfaharin shi matsayin shi na ɗana ina son kuma ina watsan Allah ya sa dole a goyi wasa ta ce wane ne ya hallaka min ɗana wane ne ya bata min ɗana kaga ma'ayyar kaga ne yadda duk duniya kowa zai guda ko ɗin shi zan yi gudun a ce kaza kaza sau da gayin da amma ita uwa sai ta ce sai mutum ya kai yadda duk an warwatse gabaki ɗaya ba ni manta wani ban Allah na abokin mu haka kai cuta ta kai mushi cuta matar ta kwashe biyan da kawai suka kada suka taye su aka kashi gidan ma'ayya lokacin mun zo uwa tana jiya ne mun shi yan mata a kama shi a kai shi na tsoho tana ta hawa da shi har ya rasu a wajen tsoho ka gani to kaga uwa ma biyan da za a yi yanda inda mutum za ce ma yana wari mutane nawa za ka ga kawa tsutsa kaza kowa ya guje amma sai ka samu cewa mahaifiyar ita tana kuma ita ba za ta riƙe ba hanci a to kai da kana jariri za ta wuce ma kashi ta sa gizina mai tsada ka fesa masa tsawo ta tumbuɗi amma kuma duka wannan abin ita tana dariya kaga ido fa yaron ya yi tumbuɗi dariya take ita ta yi ta ciya fesa mun tarari kaga ga shi ne tumbuɗi ya ta ciya fesa wai ta ce ma ya mun tumbuɗi kamar ta aiba ya ta ciya fesa mun tarari kaga ne to amma kaga su kuma wata ne kaga duk da haka ana ta shan hama kuma ba su iya jin ba su iya gane yadda su uwayen nasu suke ji sai ka ga su ta gasa uwa su uwayen burinsu a ce duk duniya ya fi kowa burinsu a ce duk duniya wannan da ta fi kowa shi yasa bayan da za a yin ta guje mata ko ta yi kaza to ita kuma kawai akwai yadda yin ka bincika ne ita a wajenta ita a wajenta shi take kawai inda za ka tambaye ta waye fi baki haushi a duniya can za ta yi uwarta wata kowa ƙauyenci za ka Allah ce za ta yi wata sai ka ga wata wata na mata nasiha fa ita kuma kamar ana caka mata wuka a duniya ba sautin da bata so ta ji kamar sautin wata wai wannan nasiha da uwar take mata ya ka dinga kamar ana yankan jikin ta kamar ana yankan jikin ta shi yasa duk duniya ba wanda zai ce wai ya hisan ya nuna ma wani wai ya hisan dan shi ko ya hisan kaza a'a babu wani wanda zai duba wani ya ce wai shi ya yi tausayin ɗayan mutum a kan mutum in ka gaba ba ya biki ɗan shi to ka tabbata abin ba ƙarami ba ne kuma sannan da ya shi da ne ƙarami in ka ga uwa ta yi bugo to ka tabbata bugon da take ɗiyan ba tana jin raɗaɗi ba ita ta yi ta ji a cikinta ita uwar da take bugon ta ta yi ta jin raɗaɗin bugon a cikinta shi ne kaga ya ce cabo ba menene bugon mai ɗaki cabo menene ka gani yanzu ko makaranta ne uwa ta zo ta ce wannan zane shi da kyau akwai da kawara zai ana nan sai ta kama kuka wani lokaci aka zo ta saka ɗansa mara jin magana ta ce a zane shi shi ko malamin dama da yake yana da ɗan mugunta ne wani ɗan uwa haba sai kama zane sai ko ta kama kuka ta rukunkume ɗansa ta rukunkume ɗansa ta ce wutari tana ta kuka kaga ita ta ce a dake shi yaran nan ka ana kama sai ta rukunkume shi kawai ta ce mu je kawai shi kenan mu je mu je ka gani to kaga saboda wannan abu yanzu inda gaga lamari na abin da shi yasa dole ɗiya ya zama so su yi tsoron Allah bayan da za a yi kama uwayenka abin da ka ga dama ko Allah kyale ka ko ka zama sababin mutuwarsu ko ja musu abin kumya kaga akwai ɗaya da su suke zama sababin mutuwarsu ka gani shi yasa a musulunci a musulunci babu kawai in uba ya kashe ɗa uba ko uwa ya kashe ɗa babu babu kawai babu sakayya saboda ai akwai wanda ya yi shi ƙaunar ɗiyan shi ɗaya wanda ya yi shi ƙaunar ɗiyan shi to duk abin da kuwa za ka ga ma'aiki ko ma'aikiya ya maɗa to ka tabbata fa shi ya yi ka jin damuwar wannan abin kai da za ka shi ka ji damuwa shi ka jin damuwar ko ta wace irin kai ko da ba ta hanyar arme ba ne aka yi ɗan za ka ga dole sai ya zama da akwai wannan bangare kuma wannan na hana da ƙaunar wani saboda haka kenan lalle kaga a mafi cancanta shine kenan kauli rajihi baban nata baban nata shine shi dan ma ai zai iya zame mata alwarin ma dan kai arwan ma ya kuka da ita kaga ki so da haka kenan na farko shine wanda yake ma'ahinta suka ce saboda ma'ahi shine fi tausayi akan wanda yake abin nan ma'ahi shine fi tausayi akan akan biya sannan kuma kenan alwali qur'ani da sunna ya nuni akan cewa lalle labudda kenan mazaje su suke aurar da mata Allah ce wa anki wal ayama minkum salihin min azalikum imaikum mace ba ta aurar da mace Allah ce wala tunki wal mushrikina hatta wala tunki wal mushrikina hatta yu'minu ka gani yace wala tunki wal mushrikati hatta yu'minna sannan Allah ce fanki hunna bi izni ahlihinna ku aurar da su da izinin ahlihinna iyalan tsuwa gidajensu sau da haka kaga masu aurarsuwa mazaje su suke aurar da mata amma mace ba ta aurar da mace la nikaha illa bi waliyin hadisa aisha nan sai ce ayyama mar'atin nakahat bi ghairi izni mawaliha duk macen da za ta yi aure ba izinin waliyin ta falkawa batulin falkawa batulin falkawa batulin auren ta ba ta ce sau da haka duk arman da za a yi ba alwali alwali na farko baba ko da ko abin nan to arman bai ba manzo Allah sa sai yake cewa al'ayyu al'ayyu haqqu bi nafsi amin wali ya fikr tasazir fi nafsi wa idna asmatuha kenan za a ka'ida in wadda take yan mata ce in za a mata arme to kawai za a nemi izinin ta ma'ana a gaya mata za a miki arme da wani ta san wanda za a mata arman ba a kulla arman ba ba ta sani ba in wanda take ta taɓa yin arme ce ana bukata a nemi umarninta in ta ba da umarni ma'ana ka faɗi da baki khalas kenan shi kenan wa yastarqu fil wali shurutan shurutun alwali an jadda sharda min ha daga cikin ittifaqud dinai dole ya zama da alwali da wanda zai ma alwalancin ittifaqud dinai ya zama addinin su ya haɗu ina misali bala jawizul kafirul muslima mace ce ita musulma babanta kafiri ba zai mata alwalanci ba wannan musulmin kafira sannan kuma musulmi ba zai ma kafira ba illa ta kuna amata sai dai baiwa shi ce aw ma ku qatahu aw ma su qatahu ko shi in tar da ita fa innahu yuzawwijuha nan zai yi mata alwalanci saboda Allah subhanahu wataala ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mata junansu yana shafi da juna والذين كفروا بعضهم اولياء بعض كافرين جونن سيكي الولنتي جونا الله يتي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله سبحانه وتعالى بيبا كافري داما با kan mu'mine ba bazancan kafiri ya zama alwalin wanda take mu'mina mace ce ita da wanka kaga wanda shine alwalin ta ko to ba musulmi bane sai dan kare ka wani adab da abu musulmi kenan sai zamanto yayi mata yayi jagoranci auren wa minha daga cikin sharuɗa alwali bayan an ce alwali ya zama musulmi alhurriya alwali ya zama ɗa wal abdu bawa wal mukatab bawan da mai gidan shi yace ka kawo kaza ka fanshi kanka wal mudabbaru bawan da mai gidan shi yace in na mutu ka zama ɗa wal mutaqu ba'du bawan da mai gidan shi yace na kaje ka kawo tunda miliyan nan sai ka kawo jika 500 in yaso ka yanzu ya kusa kuma abadu ana warewa ana war kucewa arman da suka yi kulla walau ba da dukuli ko da bayan shiga ne ko da bayan tarewa ne aka leƙa wane ne alwara aka ce wane ya ka ce to ai bawa ne wane ne alwaran wane ne to ai mu dabbare ne sai mai gidan shi ya mutu ya zama da a to wanda ya kulla arme kenan ba a ne kulla ba ne wani mahal wani almahar bil masjid to yanzu a ce to tunda an bude arman nan an ce arme bai yi ba saboda bai cika sharfi ba go saboda haka har man kawai ta koma gida to sadakin wani ibada sai aka ce wani almaru bil wasis matsar mu'amala aure ta gudana kenan shi kenan sadaki shi ya tafi duk lokacin da aka bude arme sai zaman to kuma da an yi zaman takewa arme to yanzu kenan an ci sadaki wa minha inda ba'dihim daga cire wajen wasu an yakuna ghaira muwalla alayhi suka ce kare zaman to ghaira muwalla alayhi alwanin kar ya zama gaira muwalla gaira an ya kuna ya zama to gaira muwalla alaihi ba wanda za a ma za a yi alwalancin arman shi bane ba kar ya zama to shi alwalin shine za kulla ma arman wajen wasu amma kaga akwai ai mas'ala ta wali barakai shi wali barakai kaga wanda mace ta ce wa na kai ne alwali na duk inda ka samu miji ko da yaushe ne kawai ka kulla mu armi sai aka zo ce to wance ta sa ni ne alwalinta kuma na ba kaina shi ne wali ba kai kaga kenan shi ne alwali kuma ya ba kai shi to sai dai a shi kenan kawai kenan har ya yi wance ta ce ni ne alwalinta to kuma na ba wa kaina ni ne mai arma kuma ni ne alwalin sai me sai shi kai ne alwali na in an samu miji na sa alwalanci na a hannunka a kulla ba arni aka zo ce to wance na zo neman arman wanci ina alwalar ta ce kuma ni ne alwalar sai da aka ga sadaki a to suka ce a a ba za a yi wannan ba ka gani kiran shaki ce ma wali barakai wa ya kuna adala kuma ya zaman to adali wasu suka ce an ya kuna adala zaman to adali wani mashahuru mashahuriyar magana annal fiska fasikanci la ya sulbul wilaya bai kwabe ma mutum alwalanci wanzawa ne haka ina alwali yake da kwalbar shi tsakiya a hannu ina alwali yake sai aka ga shi nan gurin wani dan sai da wuri ina alwali yake da kalandar shi a matsayi ina alwali yake da yan takarrun shi yana nazari ana tunanin wata jannala ce ko na yaka gashe takarru ne na femini da ke nazari kaga to ya za a yi a jike da ya yi alwala ce shi suka ce a wannan bai kore mishi da yana ba su ina alwali yake kawai an zo sai aka ga ya zo da motan shi a shi wanda zai arwa shi motan shi ne aka sace mishi a wata kaso kawai ce to da wannan kuma ya aka yi aka ce kai ne arwa wa juna asiri wannan masana shi ce dama kaga kenan wala wace wara ana fuska da yasa da wilaya fasikanci bai an zo kulla harbe kawai dan uba ya fito da kwalbar shi tsakiya yana kurfa mai shi ba za a ce ba za a arma ba da a ce tuta kar ya zama to an bar da kuma ita ma koya mata kaga kawai sai a arma wannan ba zai hana shi ba dan yana fasiki a gyara ma dama ita ta kirki ce shi kenan sai a arma ta ita nagartarta ake ba ya zama ita kin tana da tsoron Allah inda tana da tsoron Allah ta ita ma tana da dama tana takaicin abin da baban ta yi tana mu da kaba wannan sana'a ta baba ba musanta ka gani shi yasa wallahi ko dan tarihi mu zai zama ta kirki babu abin takaici kamar a ce misali iyan ka tun basu da wayo su tashi su gane cewa baba shi yake sai da kwaya ana haukace ya ka iya kai ko su gane kake sai da ma yara ce su je makaranta ce musu kai ko yara suna na makaranta da sun ji ana cewa mai shan taba kaza sai yaro zo ce gwara ta zo ta ce babana yana sha sai ka ji kawai cikin ka ya sani kawai kan cikin ka ya sani kana cewa shi sha na ma bakan kaza yana kaza yana kaza sai ta ce ustaz wana yana sha kana cewa fare ba ke ta ce ustaz wana wana dan fare kai zirala ko dan kannin kamar ka zama mutumin kirki ko dan ne ka yi ka zama mutumin kirki kuma ina aje a gora ma ba biyanka ce babanku kaza ne ka musu adalci tsakani da Allah tsakani da Allah mutum ya ma kai shi adalci ka ma biyanka adalci a ce a musu gori babanku kaza misali suna faɗa da tsalin su ce babanku kaza ya rasu zo suna kuka to kuma matsalar shi sabon kana yi irin shi ne sai ka armadiyar kama a dinga gora mata ke babanki da kaza ke kaza kaza kaza ke kaza kaza kaza daidai ne ka gani kaga dole akwai abin da mutum ko dan ka ma bayan ka gata ana nisanta irin waɗannan abubuwa me amfanin su me amfanin su abu na halaka ma ake hana mutum ya fasa sha ce kakka sha sukari kakka sha aran maki ko mutum da aka yin shi yake shan sukari da aran maki da kayan daɗi amma likita ya ce duk wani kayan daɗi kakka ci shi kakka ci mayonnaise kakka ci nama kakka ci kaza kakka ci kaza kakka ci kaza ka gani duk abu a tantsa duk kayan daɗi dai ko baka ci shi ba kakka ci cuku man shanuwa duk abin da ka sani mai daɗi duk an raka ka gani kawai gayan biredi wani rogo misali shi duka sun yi zace ka gani duk ciwo ne wanda ya gama faru kawai kayan mutum yana cin gayan biredi kuna dangwala miya shi kuma yana cin gayan biredi ba Allah ka gani eh in naman kaji ne sai a ce ne ka ɗaye wannan tsokar ta ciki ita ce kuma ita ma ba mai ka dinga ɗan abin nan kiyi ne dai ka ci kaza shi ma kuma ka ɗan haka kana ma ka'ida kaɗan shi ma kashe wace ba kuma mutum dole yake haƙura saboda kana son ka rayu a duniya duniya nan da ba ka to ji halak ba ake hana mu dan Allah mu bari to da ga haram kuma abin da kawai cutar da kai ne kashe ka ne ma zai ka gani kuma sannan a zagi ɗiyanka a zagi matarka a musu gori a musu kaza kawai kai baka da tacewa ne kuma babban matsalar ka san sako yana da wani abu abu na farko da yake sako matarka tare da ka sako ta san shi sabo na sawa a raina ka babu abu saboda abu na farko na zubar da kwarjinin mutum shi yasa da wahala ka ga mazinaci ko mashayi yana martaba wajen matan shi da zarar mace ta riga ta gane cewa mijinta yana bin mata to za ka yi kimar shi ta zubewar wasu wajen ta bata ganin wani da zarar mace ta gane mijinta yana kaso mene ne shi kenan shi ke sai da kaza shi ke kaza me za ka gaya ba kagai alhurma ta yi zina to haka ɗanka ne sai ka ga duhurjin musan da za ka yi a banza in ya ka ce duhurjin musan da za ka yi a banza to kaga shi yasa zama mutumin kirki yana da amfani kuma karban zuciya ne kawai karban hali ne mutum zai in ma ka jarabta da sabo kai karo ba Allah kana ta tuba ga Allah kana ta kaskantar da kai ga Allah ka kulla abu tare mutanen kirki zuwa makaranta gurin neman ilimi abu tare mutanen kirki masu tsoron Allah yin kaza kai kukan ka gurin Allah subhanahu wataala inda da Allah ya yi wa mutum shi kenan Allah ya sa mutum ya rabu da safan tunda akwai da safan da zaka ga musifa ne musiba ne kaga mutum ya jarabta ya zama to kawai ya jarabta da saban duk inda yake samun nutsuwa kawai sai ya je ya aikata wancan saban ka gani to kaga duka wannan zubar da mutuncin biya akan bayyana da ma'asi matsala ne matsala ne wannan ka gani mutum ya je sha abin sha a zo wani lokaci a kamo shi a kashi gida akwai wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya bashi nagartattun biya a wani gari daga garuruwa iya ƙarshen lamba wajen nagarta biyan nan amma zai je ya kwankwado ke shi ya zo su kamo shi wani lokaci su kai shi yana shirme su kai shi ɗaki ya zo da zazzaki mamata su yi balo da kake yana su ba ta haƙuri wani lokaci ce haka ne suke ta lallaba ba su fallare ne ba ba su gangare ne ba ka san matsalar kuma in ɗa hallo babanka yana aikin sako kuma kake goron ta mai kuma sai Allah ya saka wuta yanzu yana shan giya kace kawai dan kwaya wannan ya maza da wannan to wannan magana da kawai ta fa ina lil ai ta himmumi akan shan kwaya ne kai bai kamata ba ka gaya ma babanka ba kan magana dan yana sako komi baban naka yake Allah ya ce sahibu ma fi duniya ma komi ko ma'aikata take inda za ce ma'aihiya ce wadda take gurin aikata karuwanci da bayan ta aihe dan ba ta wannan hanyar ba sai gangare maka ya ce ai karuwanci kaza kaza wo to wannan magana da ya faɗi sai Allah ya kula shi in ta sa ka saban kai amma ka kare mutuncin da kai dai kar a ji ka ce kaza kuma ka mata biyayya kawai inda baka mata biyayya wancan abin ne da take mara kyau shine in ta aike ka abin da yake da alaka da wannan ba za ka yi ba ka so mata abin shaye-shaye ba ka so mata amma dole ka girmama ta tana ma magana ka san da kai ka saurare ta ka yi kaza kar ka gaya mata bakan magana kar ka cutar da ita kar ka yi abin nan ka kare mutuncin ta ka kare nan wannan kuma dole ne in uban ne ma dole ka kare mutuncin shi ka kare darajar ka kare kai dai a bakin ka kaɗa shi kuma gaggairar ka kure mai guri yana abubuwan shi wanda suke na sabo. a baka ce mai baka akwai bambanci da kace mai baka zuwa da bambanci ga nan shi a ka'ida su uwaye in sun sa mutum wani abu wanda yake mara kyau to a ka'ida in zai nuna musu rashin kyau ko ba zai yin ba to zai amfani da usulubin da cikin shi da akwai girmamawa kaga shi ne annabi ibrahim alaihi salam kaga ya abu lima ta abu ma la sama wala bi sura da wuri ya kashe kaga ni kaga a ƙarshe da ya ce la illan tatta ya ibrahim la arju mannaka wa ajurni man ya qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya qala salamun alayk kaga annabi ibrahim bayan ya mushi da inda ya mushi gurjin musa yace baba ayi hakuri kaga ni to shine ka'ida in ma'ayyaci a kan ka zaka dole ka ba ta haƙuri ka girma kai dai wancan ne ba kaji ka ba kai wani ja hadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun wani ja hadaka la tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tusahibuhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kaga ba farka ba idan ka ce sahibuhuma fi dunya ma'rufa kuma ma sai Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilai yanzu kar ka boce hanyar ta su wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a duniya ka lazumce da kyauta za ka wanke mai kaya ka mai komi amma wata fi sabi da man anabu ilai kar ka ba hanyar tashi mara kyau bangaren bi kuma sai ka ba hanyar sabi da man anabu ilai hanyar waɗanda suke min da'a wanda suke mai da lamarin su zuwa gare ni amma gaggar mai biyayya a wancan janibi shi a duk duniya ko masu taka kasalan ba ɗaya a masu taka ƙasa wanda ake sanya garsinawa ka mutuntawa ka girmamawa ka karamcin ka kyautatawa ka tausayawa ka mun kimantawa ma'aikiya shi ne hadisi ce adabal mufrad wani ce man haƙƙun nasu da husnul sahabati wani ne mafi cancanta duk mutane wanda zan kyautata ma abokantaka da zamantakewa qala ummuka bayya ummuka ummuka suma baka kaga dole duk a duniya labur da ya zama ka sanya zaka yi wace magana zaka mata wace magana dole ka zaɓi lafuzza da maganganu na girmama na kimantawa na mutuntawa wannan kuma ko da duk duniya ita ta yi kowa zaman tawwa fajira ko da duk duniya baban da kashe kowa zaman tawwa musamman banza kaga ba irin na ya bane wa rashin tarbiya wanda sai ce ai baban na ma ai kaza wallahi ai uban na ai kaza ai uwar ta ma matsala gare ta ai kaza kaza kaza kaza to kaga wannan alamar rashin albarka ta duk lalacin ma'ayyuka duk lalacin ma'ayyuka su ma abin da har kasa ta nake kai baka ɗaya musu kuma da su za ka yi alfahari ba da wani shi yasa ma a musulunci in za ka canza sunan wani maimakon sunan babanka ka jingina kanka zuwa ga wani baban mutum ba Allah ya tsine ma mai wannan albarka manin ta saba ila ghairi abi ga babanka kawai ya kace ga baban naka ko talaka ne ko ba mutumin kirki bane ya kace sai mutum ya makala sunan shi zuwa ga wani ka gani dole kai alfahari da ma'ayyanka da ma'ayyarka ko da ko a ce ya suke wajen baci ko abin nan shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala kaga can gurin sai yayi ishara ko da uwaye kafirai ne kuma ko da uwaye nan sun zalunce ka wani duka musu biyayya ko da sun zalunce ka baba ne amma ya zalunce ka mai ya ce ta zalunce ka wani duka musu biyayya ya zalunce ka ya kwace dukiyarka ya maka kaza ya ma kaza ya ma duk abin da ka sani ne na karshen wannan a ce ba hin ka ya ma wajibi ka biyayya duk abin da ka sani na zalunci ma'ayyarka ta maka ya dora ka kan saban Allah ka tashi akan wannan kaga ya gurbata tarbiyyar ka ko ya ki baka ilimi ya ki ba komai ko to wajibi ka mishi biya kuma kai alfahari da shi saboda dai ya ma abin da kai baka iya babiye shi wannan abin ka gani baka iya babiye shi wannan abin to haka kenan ka'ida abin da yake amma a ce misali saboda suna aikata wani abu zai kan gare ko kuma misali baba kuma baba bai da dama ya sa ka fantare ma uwa uwa ba ta da dama ta sa ka fantare ma baba kowanne yana da haƙƙi wajen ka haƙƙin baba uwa ba ta iya kwace shi haƙƙin uwa baba bai iya kwace shi saboda haka kenan wa an yakuna adalan alwali ya zama adali wannan fiska fasikanci la sulbul wilaya baya kwabe ma mutan alwalanci a ce baban a ce kai wannan kai zaka zama alwalin biyarka ba bari ka ka zaka zaka ba bara duba kai liman ya amin hidan shi yasa amma dole ba dai shi za a rama ba kai dai shi za a rama ai ba gefe yace ku sha ba kuma cace yace ku yi ba ko saboda haka kawai ku zo ku arama biyar shine dai alwali ko kin ko ko so wanda ma ya kadau fi kamalin akadi shi alwalanci yana suka ne a cikar akadi dole sai hafihi ba ingancin arman ba ba ingancin arman ba wanda fiska waya ido alsafiu wanda yake wawa yana kulla armin zurra'ayi inda wanda yake ma'abucin zurra'ayi alabanatihi bi izini waliyi abusa alabanatihi ga shi bi izinin waliyi izinin alwalin shi wa ya ji da safiyu wanda yake a safiyu wawa yana akadi zurra'ai ma'abucin hankali a labinati ga ɗaya shi bi izinin waliyi amma da izinin alwalin shi mahaukaci ne aka ma arme ko kuma marar wayo ne aka ma arme misali amma bai balaki hankalin shi an girma ba sa an girma ba har ya ayyadi ya ta isa arme kuma kawai sai ɗauki mutu ya yi laski don ya sharara da wuri kaga yanzu bai tunanin zai iya karewa ɗayan ya za su shiga ya yi taɓo yana ta moto yana ta abin nan kaga zai iya kare a kuma ga yanzu ya bai tunanin ya kare abin nan kaga akwai abin nan ko to amma dai yana da hankali zai iya kunna wannan amma in alwarin shi ya mai izini wa min al-bulugh daga ci ya zama baligi yaro ba zai kulla arme ba matsalan yaro ne yake da biya karama za a kulla masa aure da karamin yaro to amma shi ma babban yaro ne zai iya yi ko kuma misali a mina alburu yaro ne karami bai zama baligi ba zai iya yin alwalanci yar oshi ce wannan shaƙiƙiya wasu ka ce zai yi saboda anas bin malik ya yi alwalancin ma'ayyashi umu sulaim wasu ce lokacin da ya alwalancin ka gaina karamin yaro wasu ka ce a'a bai tabbata ba hadisin cewa shi ne alwalinta wani akulu sai kuma hankali sau da haka mahaukaci ne ya kulla alami mahaukaci ne ga ɗaya shi da aka ɗauka mai shadda aka wanke shi aka ce to ga abin da za ka ce in an zo ga abin da za ka ce karfa kan in ka yi tsaya ka yi daidai in ka yi za mu ba ka halawa ka gani to kaga sai ya faɗi duk abin da ake so ce to ai dai na faɗi abin da kuka ce ko eh to kaga ma kuka ce kullu arman da shi wasu ka ce ba inganta mahaukaci saboda me bai da ikon ya iya kiyayewa maslaha kan shi maya kuma zai tsaye akan maslahar wani shi wa zukuriya mazantaka falmar'atu la juz an qadaha ala nafsiha mace haram ta kulla ma kanta armi wala ala ghairiha ko ta ma wani ta alwalanci wala an tufawwida ya halitta mace ta fawwala liman yaqidu laha ta jinjira ma wanda zai mata akadi min rijali daga cikin mazaje fi tazwiji nafsiha in za a aure da kanta sai dai in ba iyayenta ba iyanta sai ta duba wani ta ce to wane yanzu dai garin nan ba ni da yan uwa sau da haka ina son ka wani alwalanci ko kuma ma ga baba ya ce wa da kai ne alwalan biyata duk abin da ya taso wajen ka ne za a yi ka gani sau da haka wannan duka ana yi ko ita mace misali in babu dangin ta gari ta duba wani ta ce kai ne alwali na duk za ta iya amma ba ba za ta zama to ta kulla ma ta kulla ma kanta ba ta ma kanta alwalanci kamar yadda namiji shi yake yi wa bi amadiya alƙinni haka nan mace ba za ta kulla ma baiwarta ba arme wadda take cin bota wal mu'taqa ba za ta kulla ma baiwar da ta yantar ba arme ta mata alwalanci wa man huwa fi isa'iha ko kuma wanda aka yi wasicin ta hannunta baiwa ce aka ce to wance ke ce wasiyar wannan baiwa mun damka wasicin ta wajenki to wazici da ba alwalanci da ba yanzu an tashi za a yi armanta sai dai ta wakilta wani ita ba za ta yi alwalanci ba ba za ta ma kanta alwalanci ba ba za ta ma baiwarta alwalanci ba ba za ta yi alwalanci ga baiwarta mai bauta ko baiwar da ta yantar ko baiwar da aka mata wasici ko yarinyar da take hannunta mareniya ce take rike da ita tun daga karama ko kuma sanye misali gidan reno aka ba ta yarinya yarinyar ta isa arme ba ta ce mutu tun da ba iyayen ta ne ne alwaliyarta a sai ta wakilta wani Aisha radiyallahu ta'ala anha ta aurar da ta aura ma wani daga danginta wata baiwa daga ɗin wata baiwa da aka wakilta a gare ta aka sa hannunta sau da haka fasar rabat bai da wani sutanin sun matakalla mata hatta idan lam yabqa illa nika amara rajulan fa an ka kuma qalilin sa ila nisa nika sai da duka an ka sanya komi an zo shirin duka zakon larme sai ta sa wani ta cito kai za ka wakilta saboda wannan ba aikin mata ba ne kaga kenan mata ba su yin alwalanci wala ga kanta wala kuma ga watanta to in yanzu misali mace ce alwariyar abin da ke ai kaga arban ma ya kai kaga an yi wannan ma za ta ce to shi kenan dan da ne ni ce alwariyar ka kaza ko kuma ba a yi kaza ba ka gani za mu shiga rukuni na biyu inda kawai tambaya ana yi sai mu sai mu ga tashi daga rukuni na biyu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ومن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقلامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا واتقنا اللهم بأسمائنا وبصرنا وقوتنا وموتنا واجعل الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل بنا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا لنا مصيرنا وجعل جنتك يا الله ولا تسلط بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب السماوات والسماء ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الهدي والنار ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت المظلوم فليس دونك شيء وقد عنا دينا وأغننا من الفقر يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك من كل خير نسألك من بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر انت عبدك من بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك